أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس hudu ga watan rabiul thani shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda yake yi daidai da sha tara ga watan nobamba shekara ta dubu biyu da ishirin cikin ikon allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na albalagatul wadhiha da izinin allah a inda za mu tashi a garadu tashbi a garadu tashbi reasons for comparison wato mana idan ka kamanta da wani da wani abu dole ne yanzu akwai dalili in ka ce wane ya yi kama da wane dole ya zanto akwai dalilin da ya sa ka haɗa su wajen siffa ɗaya mana ka kamanta wane da wane ɗin shi ne za mu ji gardu shi ne mafaradin kalman agrad jam'i ko? to idan muka duba ka'idan tana cewa agradu tashbih kasira minha ma ya'ti manufa da kullu tashbih tsakankanin mushabba da mushabbabi suna da yawa amma abin da ke zuwa na daga cikin su duka agradu tashbih din in ka hada su guri da zaka sun kasu kashi biyu ne akwai abin da yake da alaka da mushabba akwai abin da ke da alaka da mushabbahu bi akwai agarat din suke da alaka da mushabba akwai kuma agarat din da suke da alaka da mushabbahun bihi to galibi alakar da suke da alaka da mushabba sun fi yawa su suka fi yawa su suka fi yawa to su ne kuma za mu ga wasu daga cikinsu na farko daga cikin gard na farko daga cikin agrat din akwai bayanu imkanin mushabba bayani akan yiwuwan shi mushabba idan ka kamanta wani da wani abu sai ya zanto wani na ganin hakan ba zai yiwu ba to yanzu kana bukatan ka kamanta shi da wani abu wanda ke nuna cewa wani abin zai yiwu wa zalika hina yusnadu ilayhi amrun mustaghrabun hakan ko na yiwa ne yayin da aka jingina mushi mushabba wani al'amari wanda yake bako ana ganin kai yawan wannan abin zai wahala la tazulu garabatuhu bakoncin nan nasa ba ta gushewa illa bi dhikrin shabihillah sai ta hanyar kawo wani abin da yake yayi kama da shi mun fahimci wannan ko idan ka kamanta wani abu da wani abu shine zai ba da dama a gane cewa abin da ka danganta shi zuwa ga mushabba zai iya yiwa ka misali a lokaci ɗaya ne ka siffanta mutum gashi dogo kuma gajere gashi dogo kuma gajere kai wani ce anya dogo kuma gajere abin da ya kamar da wuya dai to yanzu kana son ka kamanta shi da wani abu don ka nuna wannan hukuncin ko ka gusar da wannan garabar misali ka ce to wada ne ya hau irin drum din nan sai ya sa gajerun dogon wando falau ya ƙasa ko gani yanzu idan ka hango shi za a ga kangina da kankanin jiki ko amma ta ƙasa fa za ga akwai tsawo to idan muka duba cikin amsila ɗinmu za mu ga akwai amsila guda biyar ko? galil buhturi wata mana misalin da ya daidai wata nan ka'idar shi ne ga nan dani ila aidil ufati wa shasi'un an kulli naddin an kulli niddin fin nada wa dalin danin daga dana yadnu ba ismin fa'il ne na danin danin din nan kuma khabar ne mutada shi mahzu ai huwa danin huwa danin shi wanda nake bannan danin mutum ne wanda yake kurkusa ila aidil ufa ta zuwa ga hannun al'ufa wanda suke kamammu talakawa wa shasi'un kuma shi manisanci ne ai ba'idun manisanci ne an kulle niddin gabarin kishiya finnada wajen kyauta wa daribi da kuma tamka shi mutum ne wanda yake gashi kurkusa gashi kuma can nesa ya yi kusa zuwa ga talakawa hannun talakawa saboda mai nemi kamar kyauta da yake yi kuma ya yi nesa da kishiya kagana akwai gara ba a ce mutum gashi na kusa ai dai kishiyan wanda yake kusa mene ne nesa ko to nan gashi ya siffanta shi da siffofi guda biyu danin shasi'un danin bi ma'ana qarib shasi bi ma'ana ba'id to a ta yaya za a ce anya mutum ya siffanta da siffofi guda biyu gashi kusa gashi a nesa to yanzu kaga kenan kana bukatun siffanta maka shi da wani abin da zai nuna yiwuwan haka ko shi ne sai ya ce ka badirin ya yi kama da wani tauraro ko wata a farta fil uluwi wanda ya yi nisa ya wuce iyaka wajen kololo a sama a farta ya wuce iyaka wajen kololo a can sama wadda'uhu lil'usbati sari na jiddu karibi wadda'uhu amman haskensa kalmacin ƙarki jiddu karibin yana kurkusa lil'usbati sari na ga karauka jama'a matafiya wai ma'ana wannan mutumin da yake nuna maka yana kurkusa zuwa ga talakawa wajen kyauta kuma ya yi nesa da kishiya kana ganin hakan ba zai yi ko to shi ne ke siffanta maka da mene yake siffanta maka shi da watan da na farko dai ga can sama ya yi nisa amma kuma ta wajen haskensa ba yana kurkusa to kaga in ka yadda wata na can gashi ƙololo a sama a ta wuri amma yana kurkusa ta hanyar mene haskensa to a shekene za a iya samun mutumin da ta ɓangaren talakawa dai gashi na kusa da su ta wajen kishiyoyi kuma ya yi nesa da su to kaga nan garaba din anan shine siffantuwan mutum da abubuwa guda biyu kishiyoyin juna kuma jamil jiddan to in kana ganin ba zai iya yiwu ba shine siffanta maka shi da mene wata wanda yake gashi can sama a wajen matsayi ko fululuwi amma wajen mika kyaututtuka ga talaka ba ai haske gashi na kurkusa mun fahimci wannan ko to yayi haka ne wal gardu min hadha tashbih هو إفادة المخاطب هو إفادة المخاطب أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن يزين داني إلى أيد الأفات وشاسع أن كل ند في الندى وضريبي إنا مشبه دمانا شيني لمير هو هو مبتدا ko wanda ba a kawo ba amma zaka iya fahimtar shi saboda kula da danin danin khabar ne mubtadan mahzuf huwa danin ina musha ina adatu kafin ko adatu adatu jar adatu tashbih jar ko ina mushabba din mu albadr albadr to masifatul mushtaraka bainal mushabba wal mushabbah bihi nan huna ishtarak ishtarakal مشبه والمشبه به هنا آه اشترك المشبه والمشبه به في ماذا إيه؟ في الدنو والبعد كوكما آه لمالي لمالي آه لمالي كل واحد منهما من البعد والمني ولا والقرب wato ma'ana bi jami'i mali kulli wahidi minhu ko wannan su ya siffanta da mene da nisa ya siffanta kuma da mene nesa ba sani ba ko mun dan hararo bayanin bi jami'i mali kullum minhuma minal bi jami'i mali kullum minhuma minal qurbi wal bu'd saboda abinda kowanne ya tattaro na kusanci da da nisanci ta yaya za a ce gashi mutum na kuka kuma yana dariya haka sifofi guda biyu ne ko sai aka ce maka to ai wannan ai ba ba mai ba mai wahala bane a samu mutum gashi ya dauko irin dan kulilin albasan nan yana dariya kuma yana gaganta kaga yanzu nan zai su bata da abubuwa biyu ne gashi ido na kwarara da hawaye ga kuma shi na mene ina dariya to ai zai iya yiwa kira samun mutum gashi na kuka yana dariya wato wannan matsayi ne na na menene na jadali a nuna maka a kafa maka hujja a nuna maka cewa eh kaza da aka hukuncin da aka jingina mu shi mushabba zai iya yiwa ko kuma a kauda wannan garaba din da kake a wannan haduwan sifofi guda biyu kishin juna da kake ganin garibin ne ba zai iya yiwa ba mun fahimci wannan ko to ka'idar mu ta biyu yake cewa bayanu halihi bayani na halin shiwa ne shi mushabba mushabba ne yake da wani irin hali da aka yi maka bayani to sai kana ganin kamar ba zai taɓa yiwa ba to yanzu kana son a buga maka misali da wani abu don an nuna maka halin shi a tabbatar maka da halinsa shine bayanin halihi bayani akan halinsa wa zalika hina yakunu al-mushabbahu ghayra ma'ruf as-sifa wannan ko kan kasance ne yayin da shi mushabba ya zanto ba a san sifarsa ba na'am to masha Allah masha Allah ba a san sifarsa ba masha Allah qabla tashbih kafin tashbih din nan fayufiduhu tashbihul wasfa kamanta shi da aka yi da wani abu yanzu ya saman masa da wata siffa kuma ta musamman shine bayanu halihi bayanu halihi mun gane ko bayanu halil mushabba misali ga misali na biyu kanin na biga tuzubiyani ka annaka shamsun wal muluku kawakibun idza tala'ata lam yabdu minhunna kawkabun nabi ka tuzubiyani ke cewa ka annaka shamsun kai fa kayi kama da wata rana kai kayi kama da rana wal muluku kawakibun sannan sarakuna sauran sarakuna kuma taurari ne kawai idza tala'ata duk lokacin da ka bayyano a guri lam yabdu minhunna kawkabun babu wani tauraro kuma da zai bayyana daga cikin sauran taurari kaga nan ina mushabbah din ma'anan ka annaka shamsun kaga shamsun afwan ka annaka lamirin kafin shine menene shine mushabba ka anna zai zama ne adat tashbih shamsun zai zama mushabbahu bihi ko masha Allah to yanzu kaga ya kamanta shi da rana shi sarkin ba san siffanta shi ba ba ba san siffarsa ba sai da ya kamanta shi da mene rana to yanzu kamanta shi da rana da ya yi yanzu ya samu masa da wani mene siffa ta yadda cewa idan rana ta fito to akwai wani sauran tauraro kuma da zai cara ba zai ba zai kowane zai bace ne to haka shi ma yake kamanta shi da rana da ya yi ne za ka gane ashe halinsa na daraja da karamci ya wuce na kowa ya wuce na kowa ta yadda in yana guri kamar yadda rana idan ta fito haskenta zai dishe dukkan wani tauraro to shi maka idan ya fito guri kwarjininsa da darajarsa zai toshe duk wani sarki da ke wannan guri shi ne bayanu halil mushabba ana sai kuma can ja a garadun tashbi ne ƙunga gurin e ka'idanmu ta uku ko bayanin mikidari halihi bayani akan miƙidari ƙimar halinsa eh an sani yana da hali kun ga nan bambanci shi da wancin na farko da bayanin halihi shi ba a san halin ba ne kamanta shi da shi da wani abu yanzu ne zai samu musu mene da halin nasa to yanzu an san halin shi mushabba a nan amma ba a san kimar halin ba kamar mutum mutum ne yana takwarsanta maka wani jarumi nasa kai ai jarumin nan na ai sadauki ne ga jarunta ga kaza ga kaza ga kaza sai ka ce to ta ai kai ba gane mikidarin jaruntan nasa ba shine kuma sai shiga ce maka ai mutum ne wanda yake idan ya daga hannu ya kirari yadda ka san ka lallaba a faranti kaga wannan ayi yana son yi nuna maka menene yana son yi nuna maka kima irin na menene bayan mikidar halihi afwan idan ya tashi ya kirari kai ka ce wani zaki ne ya gunji kun gane ko kaga na ayi na son ya nuna maka kimar karfinsa kamar na zaki ne kamar na zaki ne shine na abismillah eh to to to masha Allah na'am yakum na'am bayani miqdari halihi wa zalika idza kana mushabbahu ma'ruf as-sifa hakan na kasancewa ne idan mushabba ya zanto an san sifansa qabla tashbihi kafin a siffanta shi da wani abu ma'rifa ijmaliya sani na dunkule wa kana mushabba wa kana tashbih tashbih din da aka kulla yubayyinu miqdar hadhihi sifa sai bayanin irin wacannan sifa lokacin da an san dai mutum da duk wani jarumi ka karfa ne ko to amma ba san kiman karfin nasa ba amma da ka siffanta shi da zaki yanzu ne sai aka gane a shiga irin karfin nasa mun fahimci wannan ko yanzu mu koma zuwa ga waqal mutanabbi fi wasbi asadin mutanabbi ke cewa yana mai siffanta wani zaki ma ƙubilat ainihu illa zunnata tahta duja narul fariki hulula ma ƙubilat ainihu gaskiya ba a taɓa fuskantar idanun zakin nan ba wani zaki ne ke sai siffanta maka shi shi wannan zakin babu wanda zai tinkare shi ya kalli idanunsa illa zunnata face an zaci waɗannan idanun nasa narul fariki wuta ne ta matafiya hululan waɗanda suka sauka a cikin wani daji ta hatar duja ƙarƙashin duhu ka sabbanta zaki ne ga shi na da jan ido ta ma yanzu ba mu san miƙidarin jan idan ba shi ne ke kamanta maka shi miƙidarin jan idan da wutan da aka kunna ta a cikin dokan daji kuma cikin dare yaya idan ka hango wutan nan ya za ka ya za gani za ka ganta jau ko to kenan kamanta idan zakin nan da yayi da wuta yanzu ya ƙara bayanin mikidarin jan idan na zakin shine ma'ana mun gwance na ko kaman ka ce ne wani kaman ka ce ne wani idan yayi naushi kai ka ce rago ne ya tunkuyi ko kuma sa ne ya yi tunkuyi a dai kai kasan duk inda sa ta tunkuyi sa ya tunkuyi mutum ai kasan ko doki kasan ai ba za a zauna lafiya ba yawwa to kamanta shi da ya yi da wannan abu na nuna cewa ga irin mikidarin siffar nashi na ta hata duja karkashin duhu duja duhu kenan jam'in da jiya da jiya da jiya mufrad dija jami'i mun gane ko ga wani misali na biyar wakala ta'ala Allah yake cewa wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran koma bayan Allah subhanahu wataala gumaka ne duwatsu ne mutane ne mala'iku ne da sauransu kira irin na bauta la yastajibuna lakum bi shay'in ba za fa su iya amsa musu da wani abu ba illa ka ba su takafai kai su ma ba kuma ba kowa bane face kamar mutum ne shimfi da tafakan hannunsa ilal ma'i zuwa ga teku zuwa ga ruwa liyabar ga fahu wai domin ruwan nan ya taso ya mene ya hau kan tafakan hannunsa don ya isar da ruwan nan zuwa bakinsa wa ma kuwa bi baligi ina ba zai isa zuwa ga bakinsa ba wato ma'ana nan allah sun ta'ala yana son ya nuna maka ya tabbatar afon ai ba makaranta ma ka'idan ba ko to bari mu koma makaranta bayanu takariru halihi haka ne takariru halihi tabbatar da halin shi mushabba kama idan kana idan kana ma usnida ila mushabbahi kamar yanda ya kasance da abin da aka jingina zuwa ga shi mushabba ya hataju ila tathbiti yana bukata a tabbatar da haka wal idah misali da ƙara yin gwari-gwari da misali wallazi na yi duna min dunihi waɗanda suke kiran kuma bayan Allah na abubuwan bauta to su sani fa layas ta jimin lokacin bishiyin ba za su yi amsa musu da wani abu ba to yanzu na an ce maka waɗanda ake musu bauta ake roƙonsu roƙo irin na bauta da su biya bukata ba za su iya amsa musu da komai ba yanzu me kake bukata kana bukatan a tabbatar da hakan kun gane ko shi ne sai Allah subhanahu ta'ala sai ci gaba da cewa illa ka basu ka fahi su waɗannan wanda ake kira ma'ana ba komai bane sun yi kama da mene mutumin da ya zo gaban teku ko kuma gulbi ya mika masa hannu wai yana son ruwan ya fito shi kuma dan ya isar zuwa ga hannunsa shin yanzu ana son a tabbatar maka ajizanci ne na gumaka da waɗanda ake bauta mako bayan Allah cewa ajizai ne ba za su iya amsawa ba kamar yadda ruwan nan ba zai iya fitowa ya zo tafin wanda yake roƙo ba balantana kai ba kisa kun gane ko nan ithbatu ajizil mad'u ithbatu ajizil mad'u ko kuma taqrir halihi taqrir halil mad'u mad'u ana son ne a tabbatar maka halin wanda ake roƙa min al ajizi na gazawa kun gane wa adamu listita'a da rashin iko na mene na biyan bukatu na waɗanda suke roƙonsu mun bance na ko kamar yadda ruwan nan ba zai iya dawowa hannun wanda yake bukata ya sha ba to kamar haka gumaka mala'iku da bayan allah da ake roƙa su ba za su iya biyan ma wanda suke roƙonsu bukata ba so nan algardu min hadha tashbi huwa ithbatu ajizil mad'u wa adamil ijaba mun bance wannan ko Allah ka samu dace a sai kuma kaida ta gaba tazyinul mushabba wani lokaci kuma za a kamanta maka wani da wani abu don a kawata shi abokinka na zuni ya yi harbe ko ya lankwashe kafa ce kai wannan zama na ka kaman sai na umar na zuni ai ka kawata shi aiko yau gaga ma sai ya kara lankwashe kafan yawwa to wani lokaci za ka kamanta wani abu da wani da wani abu dinka kai mai ado shine yake kama na misali na gaba cewa wakala abul hassan al'ambari fi musulmin abul hassan al'ambari ya ce dangane da wani mutum da aka giciye shi an kashe shi aka giciye shi kasan wanda aka giciye sukan bankare shi haka ga hannu dama ga hannu hagu shi ne musulub wanda aka crucifying din shi madatta ya daika na hawa muhtifa'a kamar dihima ilaihimu bilhibati wai ya kalli wannan musulun da sai ce madatta ilaika madatta ya yadaika na hauhun gashi nan ka miƙa hannayenka zuwa gare su ihtifa'an domin kyauta to wannan hali da ka shimfiɗa hannayenka dama da hagu kamar dihima ya yi kama da lokacin da kake miƙa hannayenka a rayuwa ta lokacin da kake raye kake miƙa hannayenka ilayhim zuwa ga mutane bilhibati da kyaututtuka wai muslub ne wanda aka gicciye ne ga hannayen dama da hagu shi ne ke kamanta shi da lokacin da yake raye ga shi ya ɗauki sarka yana miƙa zuwa ga mutane to yanzu nan ko kai ne aka siffanta ka da mutum ga shi ka yi kama da mutumin da ke ba da sadakan kosai ko ko ko gurgul kaga ai an na a na akwai wani abu na mene ai halin kyautin zaka duba akwai wani abu na mene na adantawa eh kun gani gashi ya mika hannayensa dama da hagu yayi kama da lokacin da yake raye yana mika kyaututtuka ga mutane ko kuma kyauta na kuɗi ga mutane dama da hagu to kaga algardu min al-tashbih huna wa madha huwa tazyin al-mushabba tazyin al-mushabba aqawata shi mushabba ne na'am kamar dihima kamar lokacin da kake mika hannayen naka au kamar dika ne a kamar dihima kamar lokacin da kake mika su hannayen a ba ga yayi kama da yayi daidai da madatta ya daika ba ka gani ihtifan domin kyauta ata'an domin kyauta bil hibati da kyaututtuka hibatun kyauta wa haba hibu hibatan ba sani ba mun fahimci wannan bayanin ko masha Allah auta kabihuhu na auta kabihuhu ko kuma ko kuma amunanta shi za ka manta wani da wani abu dinka munanta muzanta shi akwai wani aboki na sun yi karatu ne a sudan khartoum can jami'atul afirkiya ya ce a lokacin da lokacin obasanjo na mulki to shi ne yake cewa duk lokacin da aka nuno obasanjo a matsayin shi shugaban kasa yana jawabi sai 'yan waje sai su fashe da dariya sai unzuru ilai ka annahu qirdun to kaga wannan yanzu nan ta zine koko ta kabi zai mafi bayyantuwa idan muka karanta wannan baiti wakala arabin fi zambin malati wani balaraban kawai yake cewa yana kushe matarsa yake cewa wa taftahu la kanat faman laura aitahu tawahamtahu baban minan nari yuftahu wa taftahu faman gashi nan tana bude wani baki la kanat jumla mu'tarda du'a'iyya mu'tarda kai da ma dai a ce ba alice ta ba la kanat la kanat da ma dai a ce wacce nan mata bata kasance ba ma'ana da ma dai a ce ba halice ta ba law ra'aitahu da a ce zaka ga wannan bakin nata tawa hamta sai ka dimoce ka dauka baban kazaci baban wata kofa ce minin nari ta wuta yuftawa kibuliya to wanda gagayi ya gama da ita wannan wajen kushe ta kaga wal gardu min at-tashbih huna shine takabihu al-mushabba takabihu al-mushabba mun bance wannan ko ya masha Allah kamar misali ka kalli mutum ne ka siffanta shi da barawo yazo duk wanda ka siffanta shi da barawo yaya kaga wannan takabih ne wannan littakabih ne ko bera jamil jiddan duk da wani wanda yake da hali wani abu ne wanda yake da hali mara kyau ai shi ma duk kushewa ne gudu kaman barawo kushewa ne yawwa inda an ce kaman zomo ne to shi ne wannan zai zama akwai ado wayo kaman dila ka gani ko kuma ka siffanta mutum kamar liman muka na karatun kurani kaga wanda yi algardumin tashbih huna kaga tazini ta zini mun bincin nan ko to waɗannan su ne dalilin da kan sa amma suna fadewa fa dalil- daga cikin dalilin da kan sa wani ya kalli wani abu ya kamanta shi da wani abu mun bincin nan ko Allah ka samu dace mu duba namuzaj din mu gashi nan namuzaj a ƙasan ka'idan mu kalibin rumi fi madhi isma'il ibn bulbul ibn rumi na siffanta wani ana ce masa isma'il ibn bulbul wa kan min abin kad ala bibnin zuran sharafin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnanu wa qala abu tayyib fil madhi ara kullu dhi judin ilayka masiruhu ka annaka bahrun wal muluku jadawilu wa kam wa kam abin wacan nan kam istifhamiya ce ko khabariya khabariya jamil jiddan jamil jamil wa kam wa kam abin da yawa akwai babanni wata akwai babanni da yawa kad ala wanda yake ya dauku ya daukaku ala ya daukaku bibinin kad ala wanda yake ya daukaku zura sharafin ya kai kololuwan daukaka zura zarwa ba daga zarwa zarwa zura ya kai watan da yawa zaka samu akwai uba wanda ya daukaku zuwa ga kololuwan daukaka bibinin saboda dalilin wani ya- wani dana shi kaga jiya ne ko mahaifin nala albani ya rasu Allah ya ji kanshi kaga ai wannan ya kara mishi menene kasancewan ya yana da ɗa malami babba ya kara mishi daraja yanzu waɗanda ma za su suka je janazan suna da yawan gaske kawai saboda wane ne saboda albani ka gani to Allah ya ji kansu ya musu rama kama ala bi rasulillahi adnanu kamar yadda adnanu ya daukaku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kabilan adnan sun daukaku saboda mene annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fitar da shi daga cikin su wa kana abu tayyib fil madi fi madi abu tayyib ya ci cikin kan wanda yake yabo madih bi ma'ana mamduh kun gani wanda yake yabo ba kun ga yazo da shi da ma'aunin fa'il ko ara kulli dhi judin kai ina ganin dukkan ma'abucin baiwa masiruhu ilaika makomin shi zuwa gare ka ne duk wani ma'abucin baiwa ma'abucin daraja da daukaka to galibi da gare ka ne kawai ka annaka baharun kai fa kai kama da teku wal muluku jadawilu sannan kuma sauran sarakuna abin nan ne gulbuba ne jadawil jam'in jadwal gulbi ko ka ce ku diddifi ka annaka baharun kai kaman teku ne ba kai kama da teku wal muluku sana- sauran sana kuma- sana- sauran sarakuna kuma jadawilun su waɗannan ku diddifai ne na jami'in gulbo ba gulabe to Allah ka samu dace to ana ka samu wannan jami'in al-ijaba ga amsa nan na waɗannan amsala din al-mushabba shine ulul abi bilibin daukakan mahaifi da dan ta hanyar ɗansa al-mushabbahu bi shine ulu adnan bin rasul ko yawwa a wajen shabai shine irtifa'u sha'an al-awwal bil akhar ta yanda dalilin dan ne uban ya samu daukaka ko yawwa to kaga al-gard min min at-tashbih huna imkanul mushabba yawan haka ya za ya ce ɗa ya ɗaukaku da babansa ta hanyar ai uba ya ɗaukaku ta hanyar ɗansa to shi ne sai ya kama kana adinan yadda ya ɗaukaku ta hanyar musa Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane to na biyu kuma ad-damiru fika annaka shine mushabba ko sai baharun shine mushabbahu bihi wajen shabin shine kuma al-azmu eh ara kullu dhi judin ilayka masiruhu ka annaka baharun ko wannan bayanu halil mushabbah shine al-gardu min tashbihuna sai kuma al-muluku jadawilu al-muluku shine mushabba al-mushabbahu bi kuma jadawil ko wajhu shabba kuma shine al-istimdad min shay'in a'zam ko sannan kuma bayanu halil mushabba da ake sa aka maka na'am hmm? ka annaka e kafin din ai yana wakiltar lamirin anta kenan shine na kace abu tayyib yana cewa filmadi kan wanda yake yaba eh mamduh kenan mun fice shi ko to idan idan muka akwai tamarin a gaba ko ga sanin sai mu dauki dalilul balaga din zamu ga yadda aka yi tahlili yanzu kawai kai sai za mu je a tashbihul maklub ne reversed simile kenan reversed ko inverted simile a tashbihul maklub asali ga mushabba da mushabbahu bihi asali shi mushabba ya zanto ya mallaki siffan da ba ta da ƙarfi mushabbahu bihi shine zai mallaki siffan da ke da ƙarfi wannan shine asali to amma idan kuma aka juya tashbihin ya zama a tashbihul maklub a nuna cewa wai yanzu shi mushabbahu bihi ba shi da siffan mai karfi yanzu mushabba shi ne mai siffan mai karfi ana cewa a tashbihul maklub ko kuma a tashbihul munakas a tashbihul maklub ko kuma al munakas misali ka kalli wannan allon yana da fadi ko mun gane wannan ko sai wani yaro ya shigo masallacin nan sai ya zo ya barna shi ɗalla dubi shi wawa goshin shi kamar na allan goshin shi kamar faɗin allan nan kaga wannan tashbihi ne wanda yake ya gudanantu a asali ko saboda ai faɗin allan nan yalwa allan ya fi faɗi bisa goshin shi ko a wai yanzu sai ka ce allan nan yayi kama da goshin jairin yaron can to ka akas tashbihi kenan mun akas mun gane shi ko ka siffanta yanzu wai Allah ne ya yi kama da goshin shi goshin yaro yanzu wane ne faɗi ka gani wadda shi na ta shi hulun akas ka gani wane da haƙurin shi da haƙurin shi watan duk ka kalli wani mutum mai tsabagen haƙuri sai ka siffanta shi da wani abin da ke ba shi da haƙuri sai ka siffanta shi da shi ka aka tafi tashbihin ko misali tsakanin ƙarfe da hannun mutum wani ne fi ƙarfi haka ƙarfi ya fi hannun in ka tashi sai ka kalli wani ƙatar rodi ka ce kaman hannun babuga ka gani kaga ai ka aka tashbihin ta hada hada tashbihi huwa alladhi yusamma bil tashbih munakas reversed comparison al'amsila na kaci yau kamar ka siffanta takobi da sanda sanda takobi ka siffanta shi da sanda maimakon ka siffanta sanda da takobi eh sosai kuwa to kaga wannan tashbi ne wanda ke yi gudanar bisa ga asali jarin alal asali domin li'annar sifa ko kuma li'annar la shari'a akawa ya yi nam tamam min al-insan a sun haɗu mana za su yi haɗuwa mana wato wajen ƙarfi yanzu sanda in aka bugi da ba za a iya raba shi ba? na'am to ga al'amsila nan kala muhammadu bin wahaibin himyari muhammadu bin wahaib al-himyari ke cewa wa badar sabahu ka anna gurratahu wajihul khalifati hina yumtada wa badar sabah ga safiya nan hasken safiya nan ta bayyano bada ai zahara ko asaba ga safe nan gagari nan ya waye ka anna gurratahu kai ka ce hasken safiyan nan wajewul khalifati yayi kama da fuskar halifa hina yumtada yayin da ake yabansa nan akada tashbiha baina wajhil baina gurratu sabahi wa man wa wajhil khalifa to ya gona tashbih hadha yu'addu min at-tashbihat munakasa ko ba haka ba saboda ai gurratu sabah akawa min madalla to amma sai aka staku abin shi nan so kaga tashbihi ne wannan maqlub wa kana al-buhturi buhturi kuma yake cewa ka anna sanaha bil ashi li subhiha tabassumu isa hina yalfiz al-wa'd ka anna sanaha kai ka ce hasken itocen nan rana lamirin haya uri ila shams kai ka ce hasken ranan nan bil ashi a lokacin maraice lissubi ha zuwa ga subahinta nan lidin nan da ma'anin ila watan ranar tun lokacin safiya har zuwa maraicinta ta yi kama da tabassumu isa hasken da ke bayyanantuwa daga fuska annabi isa ina yalfizu bil wa'di yayin da kake yayin da yake magana da sakon da Allah ya koshi kun gani kenan nan yana iddia'in cewa mene yana iddia'in cewa mushabbahu bihi yanzu ya zama shine mushabba wanda kida shine can mushabba ya kamata ne ya ce tabassumu isa hina yalfidhu alwa'di yawwa ka'annahu ka'annahu sana shams wudu'uha kun gani a no yanzu nan yana son ya siffanta maka ya dare da idiyayin cewa wai yanzu hasken rana tun safe har zuwa maraice ne yayi kama da mene hasken da fuskan annabi isa ke yi lokacin da ke isa da sako to kaga wannan ya kasa tajwi a gani ya juya tajwi a gani kana son koyi ka muzanta motan wani tunda ka nesa ya hasko ka bayan kai zagi kai zagi kai zagi ce dan banza abin nan hasken fitilan mota ma kamar cocila kaga ai ka aka sa tashbihin wai yanzu nan kana idiya ayin cewa hasken cocila fa yafi nashi yafi hasken mota su karfi to yanzu duk motar da take da haske irin na cocila headlight din take da haske irin na cocila akwai alaman karfi ko koroni a ganin na goma shi ne ku aka ce ga gani Allah ka zamu dace na asali mushabba ya zanto ya zanto yana da siffan da bata kai ba ta da karfi kamar na mushabbahu bi na mushabbahu bihi yafi karfi kaga can ka'idan mu wa yusharatu an yakuna aka wa azhar fil mushabba bihi minhu fil mushabba ita siffar da aka tarayya tsakankanin mushabba da mushabbahu bihi sharadi ne ta zanto ta fi karfi ga mushabbahu bihi fiye da shi mushabba kuma can ko tajbihi ne wanda yake ok yanzu kuma idan kai iddi'ai wai shi mushabbahu bihi wanda ke shi yanzu ya fi karfin siffa a wai yanzu kana iddi'ai ne yanzu shine ba shi da karfin siffa mushabba shine mai karfin siffa yanzu in kuma kullu da wannan tashbihin galibi kushewa ne tashwimin an kasu ba magalubar galibi kushewa ne e mana sosai kwa e shi mashabobi na kushe shi na kushe a yanzu an ɗaukaka mushabba ne an downgrading din mushabba bihi ne eh sosai kuwa ka gani a yanzu ka kalli ka kalli fankunan nan da masallacin nan ga su da bada iska shikenan wata rana da aka yi wani zafi mai tsanani sai ka shigo ka zauna masallacin wai da kake bayani kake cewa da kake bayani yadda iskan bai gamsar da kai ba shi ne da ka tashi kana cewa ai malam wato an yi zafi jiyan nan kai ka duba fa duk da karfin fankokin masallacin na amma ni ji nake kama ana min bibita da mafici ko kuma fankokin duk da iskansa amma malam yadda ka san mafici yanzu ka kushe ne su ne koko ka darajar tasu ka ka kushe su ne sai ka ce yawwa jamil jiddan jamil jamil jiddan to shi ma kaga wannan nau'i ne na ta'kisin tashbih sosai kwa kenan ai ita uwa ita ce ya kamata a ce girkin ta yafi dadi yafi tsari kuma da makamancin wannan fiye da na yarinya ka gani karke kila ta yi miyan ne kila ya ji gishiri abincin ya ji gishiri ko kuma ga kayan miya nan fato fato malam bai bai jijjigu ba ko kuma bai dafu ba ya yi wannan sosai kuwa Allah ka samu dace tana da manin ila ka anna sanaha bil ashi li subha ai ka anna sanaha bil ashi ila subha watan ya kamata ya ce ni ya fara kawo safiya zuwa maraice ka gane ko to saboda haka baitin bai ba shi dama haka ba sai ya fara gabatar da shi sannan sai kawo su bayan e watan hasken ranar tun daga safiya ila ina ilal ashi yawwa Allah ka samu dace wa kana akhar wani kuma wai mawaki ke cewa uhinnu lakum mudunakum falatu uhinnu lakum ina tausaya ma waɗannan mutane wadunahum falatu alhanin kafin su akwai wani fili fala fala fili wanda ke gashi nan ko bishiya babu waɗannan mutane da waɗannan mutane ke da magana a kansu uhinnu lakum wa hananan min ladunna ko ina tausaya musu wadunakum falatu alhanin akwai wani fili gabanin su ka anna fasiha kai ka ce fadin filin nan sadrul halimi kirjin wani mutum ne mai haƙuri kagari ayyaka ba ta ne zato kirjin mutum mai haƙuri ya yi kama da fili ko faɗin fili a sai aka safa a kasa tashbihuna haifar da a anna sadar halim aka wa min sadar amin min amin yawa sosai kwa mun bince wannan ko to Allah ka samu dace wannan shine karkin tashbih maklubi ga tamrin namudaj nan ka annan nasima fi riqati akhlaquhu abu makanta kaida ba to shukran at-tashbih al-maqlub shi tashbih maqlub huwa ja'al mushabbahi mushabbahan bihi shine ka sanya mushabba yanzu ya dawo shine mushabbahu bihi bid'ai anna wajha ash-shabih fihi aqa da ikirarin cewa wai yanzu wajen shabih din tafi karfi ga shi mushabba wa azhar kuma ta fi bayyanantu a ɓurɓur wanda kaga da can ai wajen shabai din siffar ta fi ƙarfi da bayyanantuwa ga mushabbahu fihi fiye da mushabba ko a yanzu ka juya ne wai yanzu kana nuna cewa siffar ta fi ƙarfi ga mushabbahu fihi fiye da shi mushabba yanzu kaga ka akasta mun bincin nan ko ga namuzat nan ko ka annan nasima ka annan nasimu fi rikati akhlaquhu annasim irin iskar na wanda ke fitowa lokacin marice ko lokacin subahi mai sanyi wanda yana bayyanantuwa iskar na dan fitowa mai sanyi-sanyi kana ƙara bacci ya fi daji a lokacin nan ka annan nasim kai ka ce wannan iskar mai taushi akhlaquhu ɗabi'u ne da halayen wane firdikati wajen taushi kai kaga dai iska tafi karfin taushi fiye da menene tushin ɗabi'un wani da sauransu nabi ya ce wa ka'annal ma'u wa ka'annal ma'a fi safa'i tiba'u wa ka'annal ma'a kai ka ce wannan ruwar ruwan tiba'u taba'uhu ɗabi'an ɗabi'o'in sa ne fi safa'i wajen haske wato yana son ya nuna maka cewa wai ruwa yayi kama da ɗabi'an wani wajen haske maimakon ya ce ɗabi'an ruwa ɗabi'an wani yayi kama da ruwa wajen haske na uku kuma waka anna daw ash-shamsi jabinuhu kai ka ce hasken ranan hasken goshin wani ne eh gashi mushabba ba amma shi mushabba bihin za an an an an an kushi shana ka gani min nahiyatul mushabba ai min nahiyatul mushabba bihi wanda yanzu shine mushabba an yi menene akwai kushewa nan ban sani ba kun ga wancan agaradun tashbih da muka yi galibi su waɗannan agaradun tashbih ne suna da alaka da mushabbah ne kun gani nan kuma a nan wajen tashbih makalub a garatu tashbih a nan yana da alaka ne da mushabbahu bihi mun bance wannan ko a garatu din da kan sa wani ya siffanta wani abu da wani abu kashi biyu ne akwai ma yurju ilal mushabbahi shine wanda mu gani yanzu akwai ma yurju ilal mushabbahi bihi afwan eh ma yurju ma yurju ila ma yurju ilal mushabbahi bihi shine wanda mu gani a baya ma yarji'u ilal mushabbah shine wannan shine wannan yanzu Ah, ba ku ganin yanzu mushabbahu bihi an kaskanta shi ne wa ka dauka yanzu mushabba ka to kaga ai garda din na kuma da alaka da shi ne ai. ba sani ba ko kun gane na hudu kuma yana cewa ka wa ka anna nashrar rawdi husn siratihi kai ka ce nashrar rawdi watan kamshin furen fadama husn siratihi yayi kama da menene kyakkyawan tarihinsa ne wanda yake ya kamata ne ya ce wa ka'anna husnul siratihi na shirin raud kun ban nan ko to ga dai ijaba nan al-mushabba an-nasim ko Mush- na na farko watan jimlan farko ba al-mushabba bi akhlaquhu wajhu shabi shine ar-riqa nau tashbih shine maglub ya fita na biyu kuma al-ma'u shine mushabba taba'uhu shine mushabbahu bihi as-safa'u shine wajhu shaba maqlub kuma nau'in tashbih kenan na uku da'u sha da'u nahari shine mushabba jabinuhu shine mushabbahu bihi al-ishraqu shine wajhu shaba maqlub ne nau'in shi nashr rawd mushabba husn siratihi mushabbahu bihi jamilul athar shine tasiri mai kyau shine wajhu shaba maqlubi kuma Hmm? Ka ce? Ya? Na'am. Eh yanzu an dauko mushabbahu bihi yanzu shine wa mushabba. Yanzu mushabbahu bihi yanzu ya zama mushabba. Bihi, ai mushabba aslan ya zama mushabbahu bihi yanzu. kai ka ce kamshin furen nan husnu siratihi kyan tarihinsa balagatu tashiyu ba'd ma usira minhu anil arabi to wai wace irin da mai tambaya zai tambaya wace irin balaga ce take ga tashbihi shin akwai wata balaga akwai wata hikima akwai wata fasaha akwai wata kayatarwa da take da alaƙa da tashbihi ko ko babu to shine zai muka bayani idan akwai balaga ga tas- da tashbihin nan to za ka gani yanzu in kuma babu shi za ka gani yanzu da kuma irin abubuwan da aka samu daga larabawa na tashbihi malamai kuma ma a wasu muna da shi wayo kaman dila kaga ana siffanta wayan ana siffanta mutum wajen wayo da mene dila ne ko ba haka ba bera ayin yaron ai akwai sata kaman bera gudu kaman zomo ma'ana haƙuri kaman kaman amale eh haƙuri kaman amale ko ba ka bane yawa to kun ga mu ma mu ma muna da shi a Hausa to gashi larabawa su ma an samu irin wannan tashbih din da gare su kuma ku duba ku gani wallahi malam lugan nan dole sai an tashan kuya ba za ka taɓa fahimtar balaga da fasaha na Kur'ani ba sai ka karanta balagan nan kai ijazul Kur'an ma ba za ka san shi ba sai ka karanta balagan nan ku duba Allah da ya tashi saukar da alkur'ani sai ya saukar da shi da duk irin hukunce-hukuncen da ke da alaka da maganganun larabawa hatta tashwi nan duka shi na cikin alkur'ani yayi tal'uha ka anna urus urusu shayatin ba ga ba ga tashwi ba ka gani wadda billahi masallan hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama'i ko ba haka ba fahtalibi nabatul ard fa asbaha shiman tadhubu biha afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab to in baka san balagance nan in ka zo zaka iya bayani ka fitar da shi sannan ma ka fitar da kyan balagan kun gane ko amma ko kaga faƙir shi la yutihi yawa wanda bai da shi zai ta kushewa ne ce kai balagan nan ba ta da wani fa'ida da Allah saboda bai da shi bai sani ba ka gani man jahil shi an adahu ko Allah ka samu dace tanshau balagatu tashbih min annahu yuntaka libika tanshau balagatu tashbih balagan da ke cikin tashbihi na farowa ne min annahu yuntaka libika min shay'in nafsihi ila shay'in tarif yashbihu balagan tashbihi na farowa ne ta yadda za a ta za a cirato ka daga wani abu zuwa wani abu wato ma'ana ta yaya ne zamu iya gane balagan tashbihi shine ke son yanzu idan ka ce wane yayi kama da rana yanzu ka dauko ka kaman ka dauki kokolo tunanin sa ne ka kai zuwa ga rana sai kuma ka dauki tunanin zuwa ga mene zuwa ga mene zuwa ga abin da kake kamanta shi din nan da su misali ka ce abin nan ka kamanta wani da rana kai ai ismaili kamar rana ne wajen haske yanzu ka ɗauko watan ƙayatar wannan na tashbihi fasahan da ke cikin balaga a nan ka cira to tunanin wani ne kaɗan yi gaba ne za ka samu kaɗan yi gaba a hankali a move forward ne zai gani kai kaɗan yi gaba eh ka yi gaba a ka gani ko to alhamdulillah kun fahimci wannan ko duk lokacin da ka kamanta wani abu da wani abu yanzu kwakwalwan mai kai wanda kake magana da shi ka kai shi ne zuwa ga siffofin nan guda biyu amma ka fara da na farko shi mushabba sai ka kai tunanin shi kuma zuwa ga mene mushabba hubi to da kanan ne balagan take samuwa kun gane ko tanshau balagatu tashbih balagan tashbihi na farowa ne min annahu yunta qalbika cewa za a ciratu da kai min shay'i nafsihi daga wani abu da kansa ila shay'in taritin zuwa ga wani abu mai kyau yushbihu wanda yake yi kama da shi ka duba yanda Allah subhanahu ta'ala yi kamanta bakin wuta na jahannama da kawunin shedanu yanzu kaga fa kai tsaye an dauki tunaninka ne kai za an dauki tunaninka ne kai tsaye zuwa ga mene zuwa ga wutan jahannama yadda kuma aka kamanta da kawunan shedanu sai kuma aka cirato da kanka a tunaninka zuwa ga kawunan shedanin na? iya mana sosai duk sab ko da ke za mu zo ciki za mu zo ciki insha Allah an sura bari a ko kuma an ɗauko tunaninka ne zuwa ga wani wata sura bari a wacce aka samar da ita ta hanyar kwarewa tumsiluhu wata take ta tumsiluhu wata take kama da shi wa kullama kana hadha al-intiqal ba'idan duk lokacin da irin wannan ciraton ya zanto mai nauyi ya zanto manisanci qalil khutura kuma mai karancin fadowa ne bilbal a cikin zuciya wato duk lokacin da yanda za a kamanta kan yanda za a kamanta wani abu wani abu da wani abu a dauko tunaninka zuwa ga waɗannan abubuwan da aka kamanta su sai ya zanto su waɗannan abubuwan da aka manta wani da wani abu ba su kusa ga tunanin ɗan adam to tashbihi ya fi kayatarwa nan yanzu misali yadda aka siffanta wutan jahannama da yawa yanzu fa kaga yanzu an ɗauki tunaninka ne kai tsaye zuwa ga wutan jahannama wutan jahannama tunaninta yadda take da sauransu yi kan fado cikin zuciyar mutum ba kasafai ne ke faduwa ga zuciyar mutum ba mu fahimci wannan ko yaya ma wutan take to amma yanzu an cirato da kai ne zuwa ga mene zuwa ga kuma ka sai aka cirato da kai zuwa ga kawunin shedanu to kaga wannan tashbihin ya fi kayatarwa ka gani misali wani ya siffanta maka misalin ya ce aiji ya ga wani dodo haƙorin shi kaman na fatalwa to yanzu baka dodon ai baka taba ganin dodon baka yi to kaga yanzu an cira to da tunaninka ne zuwa ga mene zuwa ga dodo yanzu zuciya kwakwalwar ke za ta suranto maka suran dodo na farko kenan na biyu kuma sai ka suranto kuma fatalwa yaya haƙorin fatalwa ma yake to kaga wannan tashbi duk dai gari bane kalil khutura ne mai karancin fado watan tunanin shi na da karancin fado a cikin zuciya to wai yanzu da Allah baya siffan fatalwa yake to ka gano siffan fatalwa ya hakorin ta yake A irin na dan adam ne gogo irin na awakai gogo irin na na a to ba dai adam ya faɗa ba na'am wa kullama kana wa kullama kana hadha al-intiqad duk lokacin da irin wannan ciratuwan ya zanto ba'idan manisanci ne kalil khutura ba'idan anan yana nufin abinda tunaninka tunaninka yana da nisa da wannan abu kuma ce ko ba karamin zurfin tunani zaka yi ba har ka idrakin yadda suran wannan abin ki kalil khutura bil bali mai karancin zuwa a cikin zuciya aw mumtazajan bi kalilin ko kuma ya gaurayi da wani abu kadan aw akasara ko aw kasir ko kuma mai yawa min khayal da samar da hutun zuci khayal kenan imagination wato ma'ana kamar wannan yanzu yanda aka kai ma ka kalli wani jaki ga ga jaki can ga jaki can suka ci kai kaga wancin jakin yayi kama da batalwa to yanzu ba eh ga wancin jakin ka kana ganin shi ko yanzu fa ita yanzu fatalwar dole sai ka yo tunaninta ta hanyar haya ta hanyar imagination za ka samar da sunan zuci ne yanzu sunan kwakwalwa mental picture da zai baka dama ka iya gane wajen shaba tsakankanin jaki da kake gani hisi da kuma fatalwa ma'anawi hukuncin ku to irin wannan tashbihin idan ya gaurayu ko mafi yawancinsa yana da alaka da hoton zuci to wannan tashbihin ya fi kayatarwa ya fi kayatarwa kun gane ko wallahi wani sauro ne ya cije ni yan wajiya da ya cije ni manan kai ka ce sauran aljanu ne ya cije ni to yanzu sai ka tuna za ka samu da hoton zuci kaya ne in kai tunanin kwakwalwa ai ka samu da hoton zuci kuma za ka yi tunanin sauran da yanayin cizon kwamfa to kaga wannan tashbihin ya fi kayatarwa sun ce wani tashbihi wanda aka yi babu tashbihi kamansa bayan ayan ayan alkur'ani maganar umrul kais da yake cewa a yaqtuluni wal wal mashrafi mudaji'i menene ka ka annahu mene na'am wa masnunuhu zurqun ka an yabi agwali wai wani abokin gabansa ne yake tsoratar da shi yanzu a ce wai wani kamar wani shi ne zai ce zai yaƙe ni walmasharafiyu mudaji'i ko masharafiya mudaji'i alhanin takobi na shi ne matashin kaina kullum liba da takobi nike kwana mene ne ajizul bakin nan wa masnunuhu alhanin tsinin takobin nan ka aliyabi a gawali kai ka ce haƙoran fatalwa ne ba fika irin ganar fira tsinin takobin ya yi kama da fira na fitalwa taufa shi ne shi ne sosai sosai kwa sosai ai dama shi ne dan fara bayani ɗazu watan duk abin da ka sani larabawa na yi waje abin da ya shafi ka'idoji na luga waje abin da ya shafi ina ce luga nan nahau sarfu balaga duk ya shiga ciki kuma a ce sarfu da nahau da sarfu da luga din sai kuma ta hanyar balaga sai kuma ta hanyar furci duk wani abin da ya shafi kunce kunce to alkur'ani shi ma saukar da shi wanda yake da mai karfi ne mai shahara ne ai ina jin karatunmu na daurorin da muka yi a baya can mun ga idigami izahari imala kubra sugura da ai wanda muna da su a cikin maganganun ko a gani duk muna da su wato wannan zaka karanci cikin ulumul qur'an ijazul qur'an ijazul qur'an Allah ka samu dace bari mu sauri ko na'am sai ina ne malamai kana tashbih aura lin nafsi aura aura lin nafsi tashbihin da zai kai sai ka samar da hoton zuci khayal imagination mental picture to tashbihin nan yafi kayatarwa ga ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga zuciya wada iya ila ijabiha kuma wannan shine ke zai sababantar da jinjina ma wannan tashbihi din watan kai mamaki wahata za zai hada da girgizan zuciya duk tashbihin da za a kamanta maka shi da wani abu kun san duba shi mushabba da mushabba bihi za ka iya ganin su ko wannan shine tashbihi wannan shine hissiyani wata mushabba hissiyun mushabba bihi hissi wanda za ka iya ganin su akwai kuma sanda ba za ka iya ganin su ba to zai zanto ma'anawiya ne kenan kun gane ko ma'anawi guda da misali a siffanta yaro goshin yaro da ƙeyan da ƙeyan fatalwa kaga shi mushabba ne ya zama hissi ne wanda ko visible mushabba biyu kuma ya zama ma'anawi kenan ka gani ka kalli yaron kawai ka ce ka Allah sarki yaron gashi da goshi kamar ƙiyin fatalwa to ku duba da kyau shi ai mushabbahu bihi yanzu a nan ai ma'anawi ne ko kalil khatura ne bilbal to wannan tashbihin ya fi kayatarwa ya fi kayatarwa shine kuma zai sa zuciyanka ta girgiza ta raurawa ta mamaki ta jinjina wannan tashbihin da aka yi shi yasa suke da jinjina mata tashbihin alkurani din nan ka annahu daluha ka annahu ru'usu shayatin yanzu dai kai dai an baka aiki kai tunanin yanayin wutar jahannama sannan kuma kai tunanin shaidanu kuma kai tunanin ya kawo siki kuma ka gano inda suka tarayya a hissiyani ne a yi na manawuyani ne sosai kuwa sosai mana jamil jiddan goshin shi ya yi kama da goshin jirgi ainihin mushabba da mushabbahu bihi hissiya ne na? eh sosai kwa hissiya ne a nan kun gane? ai wato kun gane ni abin da nake janyo mana hankali mu matsalanmu ku ta yi ba ta muke karanta sai mu tsaya in ka yi karatu ana son ne ka bi akalla ko da mutawalat ka ɗauko guda ɗaya ka shiga ciki wallahi ba za ka more mu karatu ba sai ka shiga cikin mutawalat yanzu kun ga idan Allah ya husunta Allah ya taimaki mu ga wannan littafin to muna da buƙatar fa mu ɗauko jawahirul balaga ne mu duka ita ba kun gani ko kuma alkafi fil balaga alkafi fil balaga muna gama kuma sai a shiga cikin uqudul juma'a watan na kullun zinare wanda alfiya ce akan balaga wanda imamu suyuti yayi galibi wannan sai kaje zaure in ba zaure ba da wuya ne ka samu gudun zaka da muku wannan littafin abiyat ne waƙoƙi ne guda dubu alfiya ce ga baki musamman akan nawo akan akan ilimin balaga Allah ka samu dace to sai ka kai irin mutawwalat nan ne zaka more mu karatu amma in ka tsaya ma nan kutayibat ba za ka more mu karatu ba fa'iza ƙulta fulanin yushbihu fulanin fitoli idan ka ce wane ya yi kama da wane wajen tsawo mustapha ya yi kama da garba wajen tsawo yanzu duk ayi siyani ne ko? wannan tashbin akwai ƙayyatarwa tare da shi? ba wani ƙayyatarwa babu ihiti ta sun nafsa nan babu ijabi a nan au inna al'arda tushbihul kura ko kuma ka ce ƙasa ta yi kama da ƙwallo fi shakli wajen yanayi shaif au innal jazar al baratini baratini ya ko kuma ka ce britain carrot wa carrot watan karas din ingila jazar shine karas ba tishbihu biladal yaban tayi kama da kasan yaban dake malaysia ne ko limi kulli hadhihi tashbihat atharun nam japan ne ko eh yaban yaban ko japan ne ko to alhamdulillah ko ka ce lam yakun li hadhihi li hadhihi tashbihat atharu lil balaga gaskiya waɗannan tashbihohin ba su da wani tasiri wajen balaga babu kayatarwa saboda ai zaka samu mumathala din ne ko mushabaha din ne cikin sauki a no a baka wanda tunaninka sai yayi zurfi sosai kwa kuma azzauqul azzauqul adabi shi ke baka dama ka iya gano irin wannan lizuhurul mushabaha saboda bayyanantuwan kamanceceniya wa adamu tiyajil wa adamu ihtiyajul usul alaiha da kuma rashin bincike ila bara'atin zuwa ga wata zuwa ga wani ingenuity kayatuwa wa juhudin adabi da kuma kokari na adabi wali khuluwi haminil khayal saboda kuma irin wannan tashbihin da ka kamanta wani abin da wani abu da wani abu da wani abin da ake ganin su wannan yawo finti daga samar da hutun zuci babu khayal babu imagination tashbihin ba shi da abin nan in ka ce hannun wani kamar lude miya ai babu wani babu wani kai a nan guraren babu bara'a a nan kun gani masha Allah yawwa amma inda ka ce hannunsa kafan kafan maude yayi kama da kafan yayi kama da lude miyan aljanu ce yanzu ba sai kai tunani yaya aljanu suke amma lude miyan suke to wannan tashbihi shike da menene shike da kayatarwa eh qalil khatura bil bali kenan wa hada daru min tashbihi wannan nau'i na tashbihi yuqsad bihi al bayan manufa da shi ko kuma akan nufanta bayani ne kawai da shi wal idha da ƙarin gwari-gwari wata karibu shai ilil afam da kuma kusantar da wani abu zuwa ga fahimtar mutum wa aksaru ma yusta amalu mafi yawancin irin wannan tashbihin din akan yi amfani da shi fil ulumi cikin ilmoma wal funun da fannuna kun gane ko a kamanta wani abu da wani abu to galibi in ka shiga fannin fiqhu in ka shiga fannin nahwu in ka shiga fannin fiqhu in ka shiga fannin kaza da kaza kaza kaza da sauransu shine zaka ta gani amma inda za a siffanta maka da wani abu qalil khatura bil bali da wani abu wannan to sai an shigo cikin kuma balaga sai shigo cikin balaga ina ganin bari mu tsaya nan ko abin da yasa saboda wannan magana na da fadi insha Allah a jazira kenan jazira ne ko jazar ne ko jazira jazar a jazira ne a ila ne karas ne insha Allah watan launin karas din yayi kama da launin kasan yabani shine mana ko kuma shape din ko yawa masha Allah eh ya fita insha Allah jazira kenan jazira kenan island ba to abinda Allah ya bamu iko makaranta daidai Allah ya bamu ladan sa wanda kuma ne kuskure Allah shi bamu ikon gane kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka